أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaikum assalam wa rahmatullahi wa ‘Yan uwa masu albarka barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka ranar Juma'a sha bakwai ga watan Ramadana mai albarka. Hijirar farin jaka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma shine ya daidai da shida ga watan Mars miladiya aihuwar Isa ɗanna na Maryama alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci na markazul imam al-bukhari littahfidh al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya dan ci gaba da karatun tafsirin al-qur'ani mai girma a daidai wannan lokaci kamar yadda aka saba ajiya mun kon suratul nisa'i a ayata 40 ba daya haka ne fadar Allah ta'ala wallazina ay allazina yabkhaluna aya ta 30 ba uku kenan 20 ne 30 da 40 ba uku 37 kenan ko rahmatullahi.
da azo lissahin ya fara kubcewa Allah ya datar da mu kafin muke ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar faɗin daidai kurakurai da tuɓa-tuɓai Allah ta'ala ya kare mu daga gare su marasa lafiya daga cikin mu Allah muke roƙo ya ƙara musu lafiya masu lafiya eh, Allah ya ba su lafiya ko na juye ta marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani akwai wata baiwar Allah da ta izo baran addu'a ga ‘yan uwa musulmai tana baran addu'a. Allah ta'ala muke roƙo ya haɗa da mu da ita gaba ɗaya biya muna buƙatunmu na alkhairi. Akwai ita ma wata harya wajiya tana baran addu'a ga musulmai kan sha'anin kasuwancinta, muna roƙon Allah ta'ala ya biya mata buƙatunta na alkhairi. Ah, Haka zalika wata ita ma jiya suna bakin hilin jirgi za su Saudiya wurin Umra, yake cewa a sa su addu'a. nake cewa hajiya ai ku za ku addu'a ku da idan kun shiga cikin jirgi kuka zo can ga ga yuka ga nama to Allah ta'ala ya hada da mu da su gaba ɗaya biya muna bukatunmu na alkhairi ubangiji ta'ala yace alladhina yabkhaluna na'am الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل مم.
ويكتمون ما آتاهم الله من فضله مم.
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ubangiji ta'ala yace alladhina yabkhaluna wa'annan da ke yin rowa wa ya'muruna bil wa ya'muruna an-nasa bil bukhli kuma suna umurtan mutane da su yi rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi suna koye abun nan da Allah ya basu na falalashi wa wa a'tadna lil kafirin azaban muhina Allah ta'ala ya ce mun yi tattalan azaba ta walakanci ga kafirai cewar Allah ta'ala allazina yabkhaluna allazina kaga wannan mubtada ne mubtada ne wanda ba a gayi labarinsa ba domin labarin mubtada mahzufi ne taqdiruhu kuffarun an kaddarta shi da kahirai alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhul wa'annan da ke yin rowa bima yajibu alaihim suna rowa da abin da ya wajaba akan su wa ya'muruna an-nasa bil bukhuli kuma suna umurtar mutane bilbuhul bihi da airowa da wannan abu da Allah ya ba su wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi suna boye abinda Allah ya ba su na falalashi min alilmi na ilimi wal mali da dukiya wa ya'suna Allah suna saba ma Allah fi ma amarahum bihi na abinda Allah ya umurnin su da shi da shi wala yunfiquna an-nafaqata al-wajibata ba su ciyar da dukiya da ta wajaba su ciyar da ita awil manduba ko wadda ta cancanta a bada to kaga duka wannan mubtada ne ina labari labari an shahe shi humul kuffaru su ne kahire duka masu wa'annan ɗabi'u su ne wanda suka butulce ma Allah ta'ala Allah ya yi musu ni'ima su ba da dukiya suka ƙi ya ba su ni'ima ta ilimi su ba da ilimi suka ƙi to sai Allah ya ce wa a'tadna mun yi tattale ga wa'annan mutane azaba ta walakanci Allah ta'ala ya kare mu to me ake nuhi da al-bukhulu al-bukhulu shine imsaku ma yajibu badalu mutun ya rike abun da ya wajaba ya bada shi min malin na dukiya aw ilmin ko ilimi aw jahin ko wani kwarjini ko wani matsayi aw amalin ko aiki imsaku kullama yajibu badaluhu min hadhihi al-ashya fa innahu bukhulun kai rike duk abun da ya wajaba ka bada shi na wayannan abubuwa dukiya ce ilimi ne ko abun da ya kama da haka ka hana shi to shi yake cewa kai bukhul kenan shi al-bakhilu ba sai wanda ya hana dukiyar shi ba ya kamata malamai su dinga sanar da al'umma cewa in an ce albakhilu hatta da malami wanda ya yiwo karatu ya ƙi karantar da karatu to ya zan bakhilu domin inda za ka fahimtar haka hadisi wanda al'imam al'imamu tirmidhi ya fitar da shi da al'imamu ahmad da al'imamu nasai a cikin sunanul kubra hadisin ali dan abi talib wanda al'imamu albani ya inganta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albakhilu man idza zukirtu indahu wa lam yusalli alayya mai rowa shine wanda in an ambace ni inda shike bai mini salati ba yaji an ce muhammadur rasulullah bai ce sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya ce wannan shi ake cewa albakhilu to kaga wannan ai ba rowa dukiya yi ba yayi rowa wani abu ne da ya wajaba kanshi yayi bai yi ba ina fata an gane to kaga wannan shi ake cewa rowa bima yajibu min amalin da abin da ya wajaba ya aikata na aiki shi kuma rowar wani kwarjini ko wani matsayi kamar mutunan da ya ƙi ceton wanda yana iya ceton shi kamar misali mutum ne aka kama wanda baya da wani laihi sai aka kira ka aka ce alaji zai ka neman mamalan wane ceto ko alaji wane ceto saboda an samu damuwa an kama shi a fatiri sai ka ƙi zuwa kuma kana da kwarjini da matsayin da za ka iya mai wannan ceton shi kuma misalin rowa dukiya kamar wanda Allah ya ba dukiyar zakka sai ki hidda zakka to kaga wannan bukhulun ne bima yajibu min almali da abun da ya wajaba hidda na dukiya haka kuma wanda yayi rowa ilimi Allah ya bashi ilimi sai ya rowa shi to wannan malamai suka ce ashaddu anwa albukhuli rowa ilimi yana daga cikin mafi tsananin rowa a duniya domin Allah ta'ala ya ce wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu a cikin suratu ali imran yace tuna lokacin da Allah ya dau alƙawali ga wanda aka ba littafi ku bayyana shi ga mutane kada ku sukan ku boye haka kuma a wani hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Imam Abu Dawud a hadisin Abu Hurairah الإمام الألباني إنجلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتي من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة duk wanda aka tambaye shi wani ilimi an ilmin game da wani ilimi kowane kalan ilimi wanda ka sani aka tambaye ka ya'lamuhu ya san wannan ilimin fakatamahu sai ya boye to a ranar lahira za a yi mai ligizamin wutar jahannama da wannan ilimi Allah ta'ala ya kare mu to kaga waɗannan nau'uka ne na ruwa guda hudu akwai nau'i na biyar wanda malamai ba su cika kawo shi ba al-imam al-uthaymin ya kawo shi a cikin tafsir uthaymin yake cewa an-nau'ul khamis shine al-bukhlu bil badani ruwa da gangan jiki Allah ta'ala ya baka lafiya ya baka ƙarfi kana iya taimakon addinin musulunci da ƙarhin da ya baka sai ka noke ka kihtuwa wurin taimakon addini da ƙarhin da Allah ya baka kama ka inƙari hariki kamar ceton wanda ya hwada a cikin wuta ko kuma wanda ya hwada garaƙin zai durmuye a cikin ruwa au hadamin ko wanda gina za ta ruguje ta ruguje sai ka ki taimaka kuma kana da ƙarfin taimakawa au gari dalika ko wani haka na abun da ake iya taimako da ƙarfin jiki to duk wanda bai yi wannan ba to kaga shi ake ce ma bakhilun mai ruwa da haka anan dai za mu gano ta'arifin ruwa shine man'u ma yajibu badaluhu min malin aw ilmin aw amalin aw jahin aw badanin shi badanin ya zama na biyar to kaga shine Allah ya ce alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa'anda ke ruwa kuma suna umurtan mutane da ruwa domin nan Allah ya yi amfani da wannan damar wannan kalimar ta waye amurunan nasa bilbuhuli don ya bayyana ma cewa mutane kala-kala ne akwai wanda shi Allah ya ba shi dukiya shi bai yi taimako ba kuma bai so a yi taimako kaga wannan ya zama na'ul lil khairi shi gashi bai yi ba kuma bai kamnayya ga an yi to wannan ya kai ƙarshen buhulu kenan Allah ta'ala ya kare mu daga ruwa da haka Allah ta'ala ya ce waɗanda ke ruwa da abun da Allah ya ba su kuma suna umurtan mutane da ayi ruwa suke ɓoye abun da Allah ya ba su na falala ko na arziki to Allah ya ce waɗannan mun yi musu tattalan azaba ta walakanci a gobe lahira yana da dukiya amma saboda wai bai san a gano yana da dukiya dan ka a zo neman taimako wurin shi sai kaga yana sa wasu rassu siyabi wasu tufafi ga sunan ga kamar su sun hehe sun tsuha sun mokale wai duddan ka a ce alaji a taimaka fi sabilillahi ko kuma ka zauna tare da shi kaga yana cin gyada ya so gyadar dala biyar wani ma jiran yake ce wani da Allah kana da canji a ramin kadago in sai gyada saboda wai ka a gano yana da kuɗi to duka wannan wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suna boye abinda Allah ya ba su ne daga falala wani da zaka mu'amala da shi sai an gaya ma adadin gidajen shi ka rike baki kana mamaki a ce ma ai alhaji wane yana da gida kaza a unguwa kaza yana da gida kaza a unguwa kaza ko kaji an ce babu wata jaha a cikin ƙasar Niger ko a Najeriya wadda bai da gida babu wata jaha state wadda baya da gida ko hili to sannan ka rike baki kana cewa shi wannan da muke zama tare da shi kana ta mamaki saboda tsananin ruwa shi wani lalacewa shi ya kai inda har jikin shi keta yake makan shi yawa kan shi keta yawa iyalin shi keta yawa ɗiyan shi keta yawa kowa da kowa keta wai duk danka a gano yana da kuɗi hissa zai zauna da tsohin tuwahi kuma baya cin baya ci garan shi sai ya mutu a ci mishi wa ya khulu ba'lu yarsika biturasi an gwammatarka ya zama ya mamaye dukiyar da dukkan bari kai kana ganin cewa ga kanan wai wayo kake alhali ba wayo kake ba kuma ka zo lahira ka haɗu da azaban muhina azaba ta walakanci Allah ya kare mu shi ne Allah ta'ala ya ce wa yaktumunahu wa yaktumuna ma atahumullah suna ɓoye abun nan da Allah ya ba su ay yaktumunahu wa yasturunahu suna ɓoye shi suna sitirce shi shi kuma atahumullahu min fadlihi yana hada a ce dukiya ce ko ilimi ne ko abun da ya kama da haka duk abun da Allah zai ba mutum in ya ɓoye shi to ya shigo cikin ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ومن فضله من عطائه ندق كيوتسا كيوتا ود الله زي باكا كيوتا فساها ce kyautar ilimi ce kowace irin kyauta Allah ya baka ka boye to ka shigo ciki shine Allah ya ce wa a'tadna ay hayyana wa a'adnahu lahum mun yi tattalan wannan azaba lil kafirin ga kafirai su kuma alkafiruna anan sune allazina kafaru billahi wa rasulihi wa'inda suka kafirce ma Allah da manzon Allah shi kuma kafirci kamar da muka ambata yana da nau'uka da yawa akwai kufrun asgar akwai kufrun akbaru akwai alkufrul qawli akwai fi'ili akwai na musu kuma wannan nau'uka ne wa'inda ma'abuta ilimi suke ambatawa na kafirci alkufrul asgaru shi malamai ke cewa kufrun duna kufur da Imam Bukhari ya bawa bababi akan haka kufurin duna kufur kafirci wanda ba kafirci ba kafirci na butulce ma ni'ima kuma inda Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi yace ya ma'asharan nisa tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nar faqamat imra'atun jazala haka ne minhunna jazala sai wata mata mai kaihin hankali ta tashi ta ce wa malana aksaru ahalin nar don me yasa mu muka zam mu ne mafi yawan 'yan wuta sai ce takfurna ya ce takfurna billahi ya ce a takfurna la'ashira domin nan annabi yana son ya karantar da mu kufurin duna kufur kafirci wanda yake karami ba babba ba domin nan alkufurun da ake nuhi ana nuhin kufurul ashira butulce ma zamantakewa aure kenan shi ma butulci ana ce mishi kafirci da yaran larabci ina fata an gane wannan kamar yadda larabawa su ma suna ce ba kafirci da larabci duk abun da aka suturce duk abun da ya ruhe wani abu to ana ce mai kafirci da haka manomi wanda ke binne ƙasa ya samu wani ɗiyan tsaba ya sa a cikin ƙasa ya turbuɗe to wannan aiki ana ce mai kufurun isa Allah ta'ala ya ce yu'jibu az-zurra li yaghidha bihim al-kuffar ba haka ba to kaga nan ana nuhin manoma ba ana nuhin kafirai ba wa'ancin na asulin ina fata an gane wannan to shine ubangiji ta'ala ya bayyana nan akwai kafirci wanda yake karami akwai kafirci babba shi al-kufr al-akbaru shine kafirci daga Allah ta'ala mutun ya kafirci ma Allah ya fita daga musulunci wanda yayi kafirci babba akwai al-firul al-kufr al-qawli kafirci na fada wanda mutun zai fadi kalima ta kafirci so tari da yawa mutun yake fada kalima kafirci kun ba za a kafirta shi ba mun yi wannan bayani a karatun da ya gabata ina ganin rana ta biyar ne mun yi bayanin cewa akwai kalimomin da mutum zai faɗe su kalima ce ta kafirci amma shi ba za a kafirta shi ba saboda wasu dawabit da malamai suka aza na takfirul muayyan cewa shi wannan bai cancanci a kafirta shi ba dan ya rasa wani sharadi na kafirta kamar jahilci domin ba a kafirta jahili akwai kufurul qauli akwai fi'ili akwai na aiki aikin da zai aikata aikin kafirci ne kamar wanda zai yi aiki a aikace wanda za a gano wanga aiki da wane yake aiki ne na kahirai kamar yanzu misali tashabbuhu bil kuffar annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamancece ne da wasu mutane annabi yace yana tare da su to kaga at tashabbuhu bil kuffar shi ma kafirci ne na aiki amma ba a kafirta mutum in yi tashabbuhu bil kuffar ba a cewa wani ai annabi ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum da haka kai ma ka haita daga musulunci irin yadda mutanen mu yau suke ma nassoshi hawan kawara kawai shi da ya ga nassi zai aza shi bisa kan kowa ya aza nassi yana hawa kan ko ina ne tare da ya kamata a dinga dibin salahiyatu istikhdamin nusus a inda ya cancanta a aza su wanga nassi ina ya cancanta a aza shi wannan nassi ina ya cancanta a aza shi ba haka bane dan ka karanto ayat fawailul lil musallin ka zo kai ta azata bisa kan mutane a ba haka bane da haka akwai alkufuru wanda yake na musu kamar wanda ya musu akwai akwai tashin alkiyama ko wanda ya musu annabawan Allah da haka wannan duka kafirci ne Allah ya ce wa a'tadna mun yi tattale lil kafirin daga kafirai malamai suka ce yashmalu haula'i yana tattaro duka wa'ance ne ya wa ghairihim da waninsu kuma anan dai malamai suna bayyana cewa wannan ayar ta ta fa'idantar da cewa zammul bukhuli zargin ruwa isa annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da al-imam muslim ya fitar da shi hadisin jabir dan abdullahi marfu'an yake cewa annabi ya ce iyyakum wash-shuhha ka shedinku da ruwa fa innahu ahlaka man kana qablakum dan Allah ya halakar da wayanda suka gabace ku saboda Allah ya umurce su da su sadar da zumunta suka kace ta Allah ya umurce su da su sadar da dukiyoyin su ga ma'abuta suka kiya da aka ka shedinku da rewa kuma wajibi ne ka bayyana ni'imar da Allah ya maka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da limamu tirmidhi ya fitar a hanyar amru dan shu'aibu daga baban shi daga kakan shi annabi yace inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matahu ala abdi Allah yana son ya ga alamomin ni'imomin da ya ga bawansa a wani hadisi inna allaha idza an'ama ni'matan ala abdin ahabba an yadhhara atharuha alayhi Allah yana son idan yayi ni'ima ga bawan shi ya bayyana alamomin ni'imatan da Allah ya masa at-tahaddathu bi ni'matillahi shukrun ada labarin ni'imar da Allah ya ma gode ma Allah ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith game da ni'imar da ubangijin ka yi maka bada labari kuma ya zan wannan bada labarin ba'idun ne anil riya'i wa anil iftikhari da wa ma shakala dalika ya zan ba kana alfahari bane ko kuma kana riya dan a gani a kana ba da labarin ni'imar da Allah ya yi maka ne dan godiya min babu shukuri ce wallahi alhamdulillah Allah ya muna ni'ima kamar yadda wani wata shekara an shiga jarabawa sai wani ya zo yana ba da labari yana cewa kai gaskiya bana an shiga jarabawa sai ya ce a wallahi malam ni dai ban cikin jarabawa in na ce ina cikin jarabawa na butulce ma Allah ba shekara da na samu ni'ima da falala da buɗi kamar wannan shekara ya ce da haka alhamdulillah to da haka in ka samu ni'ima a gani a ga a ƙas a ga canji a jikinka a ga canji a tufafinka a ga canji a ni'imomin da duk Allah yake ma bawa ya kamata a ga canji ga ni'imar da Allah ya masa haka zaka iske wasu Allah ya musu ni'ima yadda suke suna nan babu wani canji ga ni'imomin da Allah ya musu Allah ya bashi ilimi amma yana nan ɗabi'un shi ba su da bambanci da na jahili Allah ya mai falala ta arziki yana nan bai da bambanci da wani fakiri har yanzu bal abunda wani fakiri zai yi wallahi shi bai iya yin shi to da ya kamata mu gode ma Allah kuma na daga cikin babban ni'imar gode ma Allah na kewaye da kai su gano cewa lalle an samu canji to lalle alaji an samu canji to kaga sai a ci gaba da yi ma addu'a amma ba yiwa a samu canji ba wanda ya sani sai ran da aka yi asara ka izo neman addu'a ce wallahi malai ina cikin jaraba to sanda baka cikin jaraba wasu sani wai wani aboki na ya tare ne ya ce mi malam ka sani addu'a na ce to mi ke faruwa ya ce wallahi malai ina cikin jarabawa wasu kurakurai na yi wani ya tsere min da miliyan goma na ce zuka kana da miliyan goma wai na da abokina ne wai ce wai kai yanzu kana da miliyan goma sama tun yarin ta muka tahir shi arama wallahi ban san yana da shika ishirin ba yanzu da ya shiga cikin jarabawa sai ya zo in yi mai addu'a to kaga yanzu in ka ƙi mai addu'a ya ce hasa da shigaki nan na ce mai to Allah ya sauwaka Allah ka mai ta na bar shi lahiya to kaga jama'a wannan duka ya kamata idan Allah ya bawa ni'ima a ga alamun ni'imar da Allah ya masa ni'ima kowace kala Allah ya ma ni'ima ta aure a ga canjin ɗabi'unka a ga canji na jikinka a ga canji cikin komi lalle ka gode ma Allah akan ni'imar da ya ma ta aure amma Allah ya ma ni'ima aure ka zama har yanzu baka da bambanci da wanda bai da aure ga akwai akwai damuwa ya kamata da Allah ya ma ni'ima ta aure ka bambanta da marasa aure an tahe bude baki ka ce a to ni gaskiya nayi gida ba zan tsaya tare da gauraye in yi bude baki ba ko ba ka ba aran ma yawa to kaga wannan ayar ta karantar da mu zargin ruwa kuma ita ruwa ita ce mafi girma abin da yake suka ga mutum kai tsaye kamar yadda wani mawaki yake cewa innal bakhila wa in afada ghinan la tura alaihi makhailul faqir yace shi marowaci in za a yi mai linkin balink in za a ruhe shi da kuɗi to wala za ka ga alamun fakaro da talauci ga tattare da shi in dai marowaci ne marowaci wallahi duk da yayi kuɗi in dai ruwa gare bai bambarwa to za ka ga alamun talauci da kamshin talwarin talauci tattare da shi maruwaci ba Allah ya kare mu da maruwata to kaga wannan kenan aya ta karantar da mu su kahirai suke umurni da ayi ruwa sannan aya ta karantar da mu zargin waɗanda ke ɓoye abinda Allah ya ba su na falala muka ce kuma alkitmanun alkitmanun naw'ani ɓoye ni'imar Allah kala biyu ce akwai kitmanun fi'ili akwai kitmanun ƙauli kitmani ɓoye ni'ima wanda za ka yi a aikace akwai wanda za ka yi a faɗa Allah ya ba shi miliyoyin kuɗi ya ce kai Allah ni dai na dai gode ma Allah ni ko shi kai shi ina magani kaga wannan ga faɗa kenan wani ko a aikace ne zai nuna bai da kudala ana zaune wani mai masa tabiya ya ce da Allah ramta min dala 20 kaga wannan ai ba sai ya nuna muku bai da kudala ba kun gano bai da kudala yana nan aje da kudi wani malami yake ba da kissar wani mai kudi kudi gare na kirki an zo wurin bude baki ina layin gada ake yi na rabon koko na lokacin buɗe baki sai ya shiga layi ashe yana nan kimshe da kuɗi yanzu da ya shiga layi ya ya amshi koko ko da ya je bayan buɗe baki sai ya do ya dawo wurin malam yana ta zuwa malam ya ce lahiya ya ce wallahi malam wata 'yan leda ta ne yadda ya ce leda ledan mi ya ce a wata 'yan leda ta ƙiga ya ce a gai ledan mi ce wallahi miliyan biyu ne a cika ce eh ka tu amsa koko mai miliyan biyu ya zo amsa koko a ramma haka al'ummar mu suke shi gani yake wai wannan boyayye ne da bai so a san yana da shi ke nuna cewa yana daidai da al'umma baka san su wayannan kuɗi dama ɗayan biyu ne ko ka tahi ka bar su ko su tai su barka kuma shi yahi yawa abinda muka gani wanda ke da yawa su tahi su barka ya lasu ta leko ta dawo da yana da miliyoyin kuɗi yanzu ya dawo ko 20 tana birge shi to kaga wanga shi ta leko ta dawo Allah ta'ala ya taimake mu da bada abinda Allah ya bamu na ni'imar shi to alkitmanul fi'li muka ce shine Allah yura atharu ni'matillahi 'ala al'abdi kada a ga alamun ni'imar da Allah ya bawa a jikin shi shi alkitmanul fi'li yayi ta kokarin kada ya nuna ni'imar da Allah ya masa ta kowace hali idan sallah ta zo ya samu wani dan kalle wanda bai huce naira 3000 ba ya sayo ya dumka wai duka a gano yana da kuɗi wanga kaga ya kai bakilun kenan sai ya hito cikin mutane bilibasil fuqara'i a cikin tufafi na talakawa wa markubil fuqara'i da abun hawa na talakawa la ta'affufan ba wai dan kamun kai ba ba tawadu'an ba sai dai bukhulan dan ruwa to wannan shi ake cewa kitmanun fi'li irin yanzu yana da halin da zai sayi mota GLK mota miliyan tara sai ya samu wani tsohon moto na jika saba'in yana hawa to kaga wanga shi da kan sha marayu shi kita kai da ya kamata ya Allah ya ma ni'ima ka mori ni'ima ka wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik kada ka banci rabon da Allah ya ba duniya wani yace daga duniya sai Kaduna to ai ya kamata kakka yarda Kaduna a cikin ruwa kai kai hitan dan dan masa cikin cikin mai ka yi ta ƙwazal kakka yarda haka nan kada ka yarda ka hito wannan duniyar ka wahala kuma ka je lahira ka sha kashi ta yi bi babu lafi la'iri wa lafi dafiyar a yi ƙoƙari ka mori duniyarka kuma in ka zo lahira kana kyauta ta zaton za ka samu aljanna irin yadda sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zo inda annabi suna koke suka ce ya rasulallah zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tahi da lada yusalluna kama nusalli suna sallah kama yadda muke sallah waya sumuna kama nasumu suna azumi kama yadda muke azumi waya tasaddaquna bi fadaili amwalihim sai da inda suka fi mu suna sadaka da manya manyan dukiyoyinsu sai mutum ya jibke miliyan 20 ya ba wani mutum guda sadaka fi sabilillah ai irin wannan sadaka ta yi karamci a ramako a akwai amma ta yi karamci ta yi karamci irin yadda za a dunkule wasu miliyoyi a kawo mamala a ce bismillah an an hawwala masu yadda ya kamata wannan ya karanta amma ba a cewa babu domin ba a rasa matan kwarai duk inda ake a duniya akwai mutanen kwarai wani ya ba da labari irin haka yana jami'ar islamiyya a madina wata shekara yana shekara ta farko ko ta biyu ya hito tsakiyar dare irin ya kasa bacci sai ya zo cafeteria wurin mai kafe aka ce ai babu kafi cikin jami'a sai ya zo bakin bawaba ya nemi hurras masu gadi ya ce don Allah ku bani izini ina so in dan samu dan shayi in sha ko in sayo in dawo in sha aka ba shi dama yanzu ko da ya hita ya zo bakin wurin mai shayi sai haɗu da wani mai kuɗi bai sani ba sai ya ce mai kai ina kake ya ce ni ɗalibi ne a jami'a ya ce kana son kuɗi ya ce ina so ya ce ka lamba ka ta bankinka ya ce kawai ni ka bada da azo 'yan irin 'yan hakin ne masu swata kuɗi ce kai ɗalibi miskin dala nau gari da zan swata kuɗinka ya ce kawo min sai kawo mai yanzu ko da ya ba shi lamba account yana dai ta zulumi cewa dai Allah dai ya tsare ya zamba irin barayun nan bane ko da yake sayo shayi ya dawo jami'a sai ya ji kilin ko da ya buɗa sai ya ga miliyan hamsin ai karatun da ba ida ba kenan gobe tun da sahe ban kwana da abokai sai ce to ni wa an sallame ni na gida karatu ya sa a karatu ya hausa a ƙara tana karatu gida eh ƙwarai da gaske aran ba a shi aran ba tsaya zai zai da jami'ar islamiyya aljami'atul islamiyya kuma gaba aran ba eh ai ma aran ba kabbara eh sai ya ido ya ci to lalle kaji da sahe ya tashi ya taban kwana da abokai to shi Allah ya sallame shi ya ce jama'a ni fa sai abin da Allah ya gani sai wanda ya gani mu za mu koma gida ya yi ijra'ata da tartibata bayan kwana biyu kwashe kaji sai ya dawo gida ya ci gaba da kasuwanci dama mahaddacin qur'ani shi ne, ya samu qur'ani ya samu ilimin da ya samu ya zo ya ci gaba da kasuwanci shikenan to kaga so dari da yawa ana samun irin wayanga na kwarai wanda zai zo ya kwankwasa ma sai ka haito sai alaji ya ce a kawo ma kana buɗa ka ga wasu miliyan biyar ko shidda shi kenan a yi ta shuguli da su Ai, wani malami na ya ce shi malami matsala ya an ba shi miliyoyin kuɗi banda ya sai littafai babu abin da zai sai da su Dun ba kasuwanci malamai suka iya ba yanzu malamanmu na yanzu illa man rahimar rabi musamman na wannan ƙasar ne ba a cika yin kasuwanci kana iya ba malami miliyan 20 ya ta yi so littafai miliyan goma da su ba ba haka ba kaga da nan rabin kuɗi sun tahe su amma da za a samu na investi sama a a nukusa sauran nan to sai su hiddo kuɗin littahoi wa gairi littahoi sai a yi ta yi haka jama'a in Allah yawa mutum ni'ima a ga alamun ni'ima a jikin shi ɓangaren godiya kuma a ga alamun ni'imar tan ta ba da labari domin godewa ne kada wai kai ta ɓoye-ɓoye kai baka so a san wai ka sha kwana ai ka sha kwana a san ka sha kwana ka taimaka a ga kana gina masallacin ne kana gina makarantun ne kana taimakon marayu kana taimakon waɗanda ba su da kana taimakon ƴan uwanka shikenan to kaga wannan kenan aya ta karantar da mu yabo ga masu karamci masu bayyana falala da karamci yadda muke iya fahimtar zargin waɗanda ba su taimako haka muna fahimtar a cikin ayar yabo ga waɗanda ke tallafawa kamar da muka karanta hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisin Amr dan Shu'aib daga baban shi daga kakan shi inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi alayhi Allah yana so in yama ni'ima ka ga alamun ni'imar to wannan kenan da haka infaki abu ne mai kyau yana da kyau mutum ya dinga badawa daga abin da Allah ya bashi shi ne malam Mustafa al-Adawi yace wallazina yunfiquna amwalahum na'am والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر mm.
ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا malam Mustafa al-Adawi yace wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wayannan da ke bada dukiyar su dan ganin idon mutane wala yu'minuna billahi basu yi imani da Allah wala bil yawmil akhir ko ranar karshe ba Allah yace wa man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda shaydan ya zama abokin shi qarinin shi fasa a qarina wannan aboki yayi muni malam Mustafa al-Adawi yace fa innahu dhakaral mumsikina al-madhmumina Allah ta'ala ya ambaci wayanda suka danke dukiyoyinsu abin zargi wa humul bukhala'u sune marewata summa zakara al-badilin al-mura'ina sai kuma Allah ya bada masu bu- bada dukiyarsu dan ganin idon mutane alladhi yaqsiduna bi i'ta'ihim as-sum'ata wayanda ke bada dukiyarsu dan aji wa an yumdahu bil karami ko ayabe su da karamci wala yuriduna bi dhalika wajha Allah basu yi wannan ba dan neman yarda Allah wa fil hadisi yazo a cikin hadisi wanda al'imamu muslim ya fitar da shi wanda a cikin shi akwai ambaton mutane guda uku allazina hum awwalu man tusajjaru bihimun naru wayanda za a hura wuta da su a farko wa humul alimu sune malami wal gazi da mayaki wal munfiqu da wanda ke bada dukiyarsa wal murauna da wayanda suke bada dukiyarsu dan a gani dan riya bi amalihim da ayyukansu to kaga wannan sune farara farko farko wanda za a hura wuta da su ya ƙulu sahibul mali mai dukiya zai cewa ma taraktu min shay'in tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fi sabilika zai ce Allah ban bar wani abu da kake son a ciyar danka ba ba ce na bada dukiyar tan dan neman yardarka wa yaqulu Allahu Allah zai ce kazabta ƙarya kake kai ƙarya inna ma aratta an yuqala jawadun faqad qila ka ba da dukiyar dan a ce ka wani mai kyauta ne kuma an ce ai faqad akhadta jazaaka fid dunya hakika ka amshi rabonka a nan duniya wa huwa alladhi aratta bi fi'lika kuma hakan kai nuhi da aikinka ka ba da dukiyarka dan a ce ma wani alaji wani akwai kyauta kuma an ce وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه ونسا wani mutum ne da ake cewa Abdullahi dan Jud'an aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wai shin sadakar da yayi da ciyarwar da yayi da yantar da bayun da yayi zai amfane shi fa qala la Annabi ya ce ina baya amfane shi innahu lam yaqul yawman min ad-dahr rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din bai taba cewa da daya Allah ka gafarta min zunubaina a ranar tashi alkiyama wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi da haka Allah ta'ala ya ce wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar karshe ba wa man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda shaydan ya zam qarini gare shi fa sa a qarina shaydanin wannan yayi muni da aka ya kamata duk wanda zai zama abokinka ka iya binciken wane ne abokinka kamar yadda mai ta'alimi yace anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi wa in kana dha khairan fa qarinhu tahtadi wa in kana dha sharran fa janibhu sur'atan haka ne ko yace kada ka tambayi wane ne abokin mutum a anil mar'i la tas'al kada ka tambayi waye mutum wa sal an qarinihi ka tambayi abokin shi in kana son ka san wane ne hakikanin mutum tambayi wane ne abokin shi ana sanin mutum ne ta abokan shi to shine malam abakar gumi yace walladina wannan mubtada ne wal wawu li adafil jumlati ala ma qablaha ita kun wannan waw cewa walladina an yi atafin jumla ne akan abin da ke gabaninta ay walladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi mura'ina lahum masu bada dukiyarsu dangane idon mutane wala yu'minuna billahi ba su yi imani da Allah ba wala bil yawmil akhir wa humul munafiquna to sune munafikai yatlubuna bi amalihim sawabahum minan nasi suna nema da ayyukan su lada su auren mutane dunallahi banda Allah kuma ba su nema alheri ga Allah wa hum qurana'i shaytani to kaga nan qurana'u shaytani shine labarin domin wallazina mubtada ne shi al-khabaru mahzufun taqdiruhu qurana shaytan ko ba haka ba sai a kaddara su ne qarinan shaytan to zaka ce wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir to suwaye eh suwaye sune abukan shaytan kenan yadda za mu gano ƙarinar da ta bayyana mun lalle su ne abokan shaidan cewa Allah wa manya kuni shaidanu lahu ƙarinan ba sa ƙarina ina fata an gane wannan aya to kaga wannan kenan aya ta bayyana muna cewa mutum kada ya yi yarda ya ciyar da duke shi ba don Allah ba shine Allah ya ce fasa a ƙarinan ya yi muni wannan abokin shi ya zam shine shaidan in shaidan ya zama abokinka muni yayi muni jama'a walladhina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wannan siffantawa ce mafi munin siffantawa Allah ya siffanta ka da wanda ke bada duke shi dan idon mutane dan ganin mutane an yi atafin masu riya da marowata kusan da mai riya da marowaci ba su da bambanci shi mai riya baya bada duke shi sai inda za a yabon shi in ya bada ba a yaba shi to bai dawowa isa zaka iska kudin shi gaba ɗaya sun kare wurin da aka yaba shi shiga alhaji muna ganin kokarin ka shi baka ma sani ba shi baka ma sani ba akwai wani ne wani to aboki ne za a ce wata rana ya lokacin da ana kewaye wannan masallacin ya kawo tallafin shi fi sabilillah yanzu sai nake mai nasiha nake cewa alhaji ka ji tsoron Allah wallahi kana da dukiyar da irin wanga masallaci kana gina irin su ɗabiyar ya ce baka ma sani ba malam ya ce ka san aikin Allah ba gayi ake ba a gai sai ya gayi da kaji mutum ya ce ba gayi ake to sai ya gayi ya ce wallahi baka tambaye ni bashin rantsuwa ba malam unguwa kaza ba kaga masallaci kaza mai karu mai tiles nace yace ni na gina shi yace masallacin unguwa kaza ni na gina shi yanzu haka ma akwai wata makaranta na tsara ina nan zan gina ta yanzu ran nan ina kewaya wajen da yace ya gina masallaci sai nace ka ga masallacin da aboki na ya gina sai sai wani ce wani yace alhaji wani yace ala ƙarya ta yace tiles da yasa shi yasa karu haram ba ce wallahi shi ne ya sakaro ai da na dawo na ce alhaji ka ji tsoron Allah ni za ka yi makara ya ce ina zuwa ina zuwa har yanzu bai zo ba to kaga wannan su ayu wayuridu na an yuhmadu bi malami fa'al suna son a yabe su ga abin da basu aikata ba to Allah ya kare mu da irin waɗannan mutane in dai za a yaba shi to zaka ga yana gaba gaba wurin aikin alkhairi hissa na gayi a wancan karatun da ya gabata cewa 'yan siyasa haka suke mahiyawanci lamar rahima rabbi dan siyasa ya hasa in ya bada kuɗi a gai sunan shi alhaji wani ya bada naira miliyan biyar allahu akbar a to sun hisa haka nan ƙwarai da gaske wani shi in zai bada sai ya yi irin wannan allo na rubutu a rubuta alhaji wani foundation ya ba da naira miliyan kaza domin gina masallaci kaza sai a ɗau hoto a bidiyo ƙwarai da gaske a yi sa wasu malamai ke mode musu ‘yan kuɗinsu tun nan duniya in alhaji ya biya wa malami kujerar makka ko kujerar umara in malam ya tafi wurin umara sai ya zo bakin ka'aba ya daga hannu Allah Allah alhaji wani ya biya min saboda son ya kai gobe a biya mai ƙwarai da gaske shi alhaji in ba an hiddo sunan shi ba to bai samun kazar-kazar da ƙoƙarin ci gaba da aiki alkhairi ko da za ka ji wani ya ce a mu malam ba mu so ana gaimu wallahi ƙarya yake so yake a gaye shi wani haka yake shi in ba a gaishe to gobe dawa ba ga malima yake ce ya ce malam na gano wasu ho in dai ba ana gaishe sunan su masallacin ga ba su aiki alkhairi ƙara in sun kai a ce alhaji wani shi ya siye taffin ga Allah ya saka mai da alheri ce a to ka gani ce ai ai koyi da mu to yasa gobe zai ƙara to Allah ya sauka da haka jama'a masu ciyar da dukiyoyinsu don riya su ne mafi muni kuma su ne mafi mafi munin ruwa a cewar da Allah ya yi wa la yu'minuna billahi shi al-imanu billahi yatadammanu arba'ata ashiya ya kullu abubuwa guda hudu ya dunkule abubuwa guda hudu an ce al-imanu billahi akwai al-imanu bi wujudi mutum ya yi imani da akwai Allah wal imanu bi rububiyyati ya yi imani da allantakar Allah wal imanu bi uluhiyyati yayi imani da cewa Allah shine ilahun laysa lana ma'budun siwahu wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi yayi imani da sunayen Allah gaba daya da sifofin Allah kuma cewa annahu munfaridun bidhalika Allah shi ya kadaita da wannan imani Allah ya kadaita da wannan imani banda waninsa to shine Allah ya ce man yakuni shaytanu lahu qarinan to wani shaytani ake nuhi anan kuma wani jinsi ake nuhi to nan ana nuhin almuradu bihil jins ana nuhin jinsin shedan li'anna kullu wahidin minan nas lahu qarinun dan kowane jinsi daga cikin mutane yana da qarinin shi kamar yadda Allah ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarinun zai zama qarini gare shi Allah ya tsare mu qarinin zai zama aboki gare shi da'iman har abada in mutum ya kau da kai daga ambaton Allah to shedan zai zo ya zam abokin shi na hannun dama baka zuwa inda aka ambaton Allah baka zuwa sauraron maganganun Allah baka taimakon addinin musulunci sai shedan ya zam kullun shi ya abokin ka na hannun dama kullun zai dinga duddura ka yana cewa ikaza ikaza ikaza to shine Allah ya ce fasa a qarinan wannan abokin yayi muni Allah ya kare mu kalimatu sa'a tana buƙatar fi'ili e fa'ili ko sa'a qarinan to nan fa'ilin shi mahzufun ne fa sa'a qarinan qarinuhu shine mahzufi aboki yayi muni wannan abokin nashi shine shaytan ina fata an gane wannan to wannan aya ta karantar da mu abubuwa da yawa na farko annal ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi ubtulu bi infaqil mali ala wajhin la khayra fi zaka iske marowata masu ruwa dukiyarsu wallahi zaka iske duk mai ruwa Allah yana jarabta shi da bada dukiya ta inda Allah bai so yana da ruwa taimakon addini amma bai da ruwa wurin taimakon 'yan mata yana iya kashe miliyan ko nawa ne in yana son budurwa zai saya mata mashin ya saya mata wai- wa- waya iphone ya yi mata tufafin sallah don harkar banza ƙwarai da gaske in ya bata jika hamsin miyayi watsa mai ɓartar shi za ta yi ce ni maciyaciya ce za ka ba jika hamsin amma ga hina ana buƙatar tabarmi a masallaci na jika hamsin ya gaza sayan su wani lalacewa ba za ka iska uwashe da tsohin tuwagi ya ce ma yarinya gijina to shine nan idan muka lura za mu ga duk wanda Allah ya jarabta da ruwa to shi kuma sai Allah ya jarabce shi da ba da duke shi inda Allah bai so yana da ruwa a wurin taimakon addini yana da ruwa a wurin taimakon makwabtan shi yana da ruwa a wurin taimakon ƴan uwan shi amma bai da ruwa wurin baza capacity na ƴan mata a nan son yake a ce alhaji ai babban mutum ne a ya ce Allah ta'ala ya kare mu daga wannan to kaga wannan riya ke mai yin abu dan ayaba shi ko kuma ka iske yana da ruwa kuma an jarabce shi da duk in ya bada kuɗi son yake a gaye shi son yake a yabe shi ya haɗa biyu laihi biyu da biyu ga ruwa ga riya kuma wallahi zaka iske masu riyan nan kakka taba tunanin wai in suka taimake ka ba ta yana za su yi su yi yabu didi da kai ba in ya taimake ka sai ya yi yabu didi da kai yana kana zuwa inda alaji da lalurar ka ta jikka 20 in ya baka jikka biyar gobe da an zo an zauna ya ce to in ba muna kai musu kaza ba sai ya yi yabu didi da kai isa babban abun da ke kare ruwan huskan mutum shine kada ya zo gidan kowa wurin roƙo wannan magana ina yawan gayin ta ga ɗaliban ilimi ɗalibin ilimi kai ya yarda a same shi yana ƙwanƙwasa gidan masu kuɗi wurin roƙo ya zo inda alhaji wani don ya samu wani daudar duniya a aka kama ƙimaka wannan shi a cewa lalle ka riƙe gadon annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin wani kana hita daga gidan shi zai fara ya buɗiɗi da kai ce ai malam da ka gani tahowa na yayi a samu a danyi mai ƙasa azumi ya taho a gane sai sannan a danyi wani abu sai ya tahi aran ma ya dan bada bai ce aran ma baka sa ka sa min ofi inka ko abin gane gare ka money point gare ka hadisan zai baka eh a dai san zai baka kwarai da gaske aran ma shi dai sai an san ya baka sai ce to za a je ma dubu hamsin a ramma la haula wala quwwata illa billah ina amfani wannan sadaka ina amfanin ta wani kuma in zai badawa sai ya hiddo haka ya lisawa ya lisawa sai ya diba ce a arama bismillah arama bismillah arama sai gaban kowa sai kowa ya ga abin da an ka baka can in wani yana bi arama kuɗin garin rogo da sukari ya bi arama ya ce to kamin kuɗi na amma arama bawan Allah ya ci gari ya ci kuskus bashi ya ci dambu to Allah ya sauka ya ka jama'a mu kiyaye ba da dukiya dangane idon mutane kuma shedan yana wasa da dan annabi adam shedan yana wasa da dan adam ya ta nuna mai abin da yake yi shine daidai ce alaji ai kuke kokari shedan ya ta duddura ka kun babu kokarin da yi wallahi zaka iske wani shedan yana dudura shi yana nuna mai ka alaje kuna kokari shedan yana ta nuna mai ai muna kokari daka in an ka zo ana wa'azi sai ya ji ba da shi ake ba ana bayanin marwa da sai ya ji a ba da ni na ake ba saboda shi jin yake yana kokari kuma komai bai yi wa dai zo da zaka tambaye shi masallaci nawa ya gina bai bai iya zanu ko guda kuma wallahi yana da halin gina masallacin yanzu baka ji labarin wannan da labarin shi ya kalwada duniya ba balaraben da ya gina masallaci a ƙasar afirka kuma ya rasa kuɗin shigowa jirgi wurin buɗe masallacin baka ji labarin shi ba wani la- wani balarabe ne ya gina masallaci yanzu da aka ida aka ida gina masallacin ana buƙatar ya zo a yi bikin buɗe masallacin ka ta fara masallaci ya gina sai wanda aka ba kwantaragi ya kullun yana kiran shi yana cewa an ge an ida masallacin ya zo a bude masallaci yana tuba matsala kai ran nan sai da dan dan mutunan ya dau waya yace kai baba ho bai da kudin da zai shiga ya ya shigo jirgi ya to a bude masallaci sai ce kamayya yace wallahi bai da su yace to ya aka ya samu kuɗin gina irin wanga ka ta fara masallaci yace da kaɗan kaɗan ne ya tara su irin da jikka biyar jikka goma jikka ishirin jikka talatin shekaru na na rayuwar shi yana tara kuɗin da zai gina ma Allah masallaci domin ya samu falalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina ma Allah masallaci walau ka mifhasi khatatin bana Allahu lahu baitan fil janna ko da daidai da inda tsuntsu ka koto ya gina ma Allah masallaci Allah zai gina mai gida a aljanna wani shi kuma in ya tashi sai ya zo bakin titi ya gina masallaci in an ce a roshe ce kun ga suna nan suna roshe masallaci Allah a masallacin ka ne in ka taye cikin gidanka ka gina ma Allah masallaci Allah ya sauka mutum yana iya ya tara kuɗin da zai ma Allah ayyuka shekaru aru aru amma sai ka ga mutum ba nan hankalin shi yake ba za ka iske wanda yana iya an ce a taimaka fi sabilillah yana iya ba da jika hamsin bai ji a jikin shi ba shi zai ba da dala ashirin wanda yana iya ba da jika hamsin an ce a taimaka fi sabilillah wallahi yana iya ba da jika ashirin jika hamsin jika ɗari a jikin shi bai ji komi ba amma shi zai samu wata mukalallar dala ashirin ya bada to a ci gaba da addu'a a ran ma'aimuna addu'a an kiyaye ma addu'a Allah ya datar da ku to kaga shedan yadda yake yi yana wasa da dan adam kuma na aya ta karantar da mu zargin wanda bai imani da Allah ba domin wanda bai imani da Allah ba zaka iske shine yake ta jin cewa har yanzu akwai saura har yanzu akwai saura bai imani da tashin kiyama ba yana ganin cewa a bazan taimakon addini ba sai da Allah ya bani miliyoyin kuɗi ko sai ya mutu bai samu miliyoyin ba akwai wani dan uwa Allah ya saka mai da alkhairi na iske yana yi ma wani masallaci karo tais Allah ya saka mai da gidan aljanna sai nake ce mai wani na dai san in Allah ya so wanga wani ne ya taimakon nan yace wallahi malam to ni dai ne na dan tattara yace da da guda da da biyu ne na tara shekara guda ni ina taro wanga karo dai in yi ma masallacin ka shekara guda ce da ɗa guda da ɗa biyu na dai ƙudurta cikin zuciyata ban gaya ma kowa ba ya ce yanzu ga Allah ya ƙaddara bana gashi nan karo ya haɗu na masallaci to haka ake so jama'a ka yi program ka tsara ɗa guda ɗa biyu kuma duk muna iya wannan wa arama kana iya wannan kai ma ka tafi kawai ka so ɗan kwalin karo ka aji gobe ka so ka aji can ka ƙara suwa ka aiki sai ka dibi wani masallaci ko wata makaranta sai ka ce to gaskiya kana son ka gyara ta kuma kai ma kana cikin waɗanda suke banan lahu na hubaitan fil janna ai har gyaran masallaci in kai kana ciki kwarai da gaske ba sai gina masallacin ba kakka wahal da kanka cewa ai sai na gina a ba sai ka gina ba ka so tabarmi ka kawo masallaci kana ciki ka so butoci ka kawo kana ciki kwarai da gaske a yinsa aka kashi akan siga ta na kira don ta yi ifadatul umu man bana lillahi masjidan aka kashi akan siga ta na kira don ta yi nuni ga cewa komi ka bada ko da masu gina masallaci kai su kai mi ake na ce masallaci ka taka sole da fiya ta kawo kana ciki za a gina ma gida a aljanna ai Allah ba marowaci bane arziki Allah ba dan kadan ne bane bale a ce yan an ba wanga an ba wanga an ba wanga karewa zai na ku ne a haka nan idan Allah ba haka yake ba na fata an gane wannan sai Allah ya ce wa maza alaihim wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahum Allah wa kana Allah bihim alima ubangiji ta'ala ya ce wa maza alaihim mike mile mike lehin su menene ke cutar da su maza alaihim mike cutar da su law amanu billahi da sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa anfaqu mimma razaqahumullahu kuma suka ciyar da abinda Allah ya rizita su muke cutar da su shine mala abakar kuma yace ayyu dararin alaihim wani cuta ke gare su fi zalika a cikin wannan wal istifhamu lil inkar wannan tambaya ta inkari ce walau ita kuma cewa law amanu masdariya ce ai la darara fihi babu cutarwa ga wanda ya bada duke shi dan Allah wa inna madarara fi ma hum alaihi abinda a cutarwa shine akan abinda kake kanshi na ruwa wa hada wannan habdun ala ikhlasil ibadati lillahi kwadaitarwa ne akan tsalkake ibada dan Allah wa taharatil batiniya da tsalkake zuciya tsalkakewa wanda yake boye fil amali a cikin ayyuka wa kana Allahu bihim alima Allah masani ne ga sha'anin su fa yujazihim bima amilu sai ya saka musu da abin da suke aiki suka aikata sai ne malam yace wa madha nan istifhamun ne sai dai wannan istifhamu inkari ake ce mai wasu malamai suka ce la istifhami ne na taubihi bi ma'ana ai ayyu shay'in alaikum wani abu ne ke gare ku idan amantum billahi in kuka imani da Allah me ke damun ka me ke matsala ka idan ka imani da Allah me ke damun me ke cutar da kai idan ka bada duke ka dan Allah kana da miliyan 100 aka ce ka taimaka fi sabila ka bada miliyan guda me ke cutar da kai babu abin da zai rage a duke ka wallahi ai sa wani ne iske wani yana addu'a yana cewa malam a sa mu addu'a Allah ka ba mu mazan kuɗi sai na tambaye shi so wa'in mini an mazan kuɗi ce wanda ba su jin bugu irin wa'in da in ka hidda miliyan guda za ka ji kamar ka hidda dala ashirin sai na ce to ina jima tsoron wani yan Allah ya baka irin wa'in nan mazan kuɗi ka kasa yi ma Allah aikin alkhairi ka kasa taimakon addinin Allah ina in Allah ya ban zan yi in kuma Allah irin su ne za ga Allah ya ba su ka gani ko sosai wanda Allah ya ba matan kuɗi sai ya mai mazan kuɗi taimako an yi samun ma haka ne shi yawa mai matan kuɗi shine wanda za ka iske cikin tuhin asiri yake shi ba ka ce mai fakiri ba ka ce mai kuɗi amma ya yi ka zuciya kai ga kanan da mazan kuɗi ka kasa taimako addinin Allah to wannan istifahamu tawbiqi ne in ji wasu malamai wasu ka ce a inkari ne law wannan shar'iyya ce ta sharadi ce wa jawabuha mahzufun dalla alaihi ma qablahu abunda yake amsa shi an shahe shi abunda ke gabanin shi shi ya bayyana akan shi law amanu billahi da sun yi imani da Allah la adkhalahumul janna da Allah ya shiga da su aljanna to shine Allah ta'ala ya ce mi ke damu su mi ne matsalarka in ka bada dukiyar da Allah ya baka wa kana Allahu bihim alima Allah masani ne ga duk abunda suke aikatawa sai ya saka ma kowa da abunda ya aikata wannan aya ta karantar da mu annal insana yajibu an yuwazina fil umuri bainan nafi' wad dhar ya kamata mutun ya dinga aunawa a cikin al'amurra mai cutar da shi da mai amfanar da shi fa yanzur ma za ya tarattabu ala imanihi wa ala kufri sai ya dinga dibin mike da alaka mike da jerantuwa da imanin sa da kafircin sa wannan abu in nayi shi wani amfani zan samu wannan in nayi wani fa'ida zan samu sannan wannan menene cutar da shi da cutar da yake wa addini na sai in nisance shi wani ai ta karantar da mu fadilatul infaq falalaciyar da dukiya wa anfaqu mimma razaqahumullah suka ciyar daga abin da Allah ya ba su to da haka ya kamata mutun ya ciyar kuma wannan kaga sai aya take ta nuna cewa wai daga abin da Allah ya arzita ka ba daga abin da ka arzita kanka ba kuma wannan aya ta karantar da mu mabda'i mai kyau shine dogaro ga Allah mu dinga dogara ga Allah Allah shi ke arzitawa hisa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi hadisin Umar bin Khattab annabi yace law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu qimasan wa taruhu biqana da kuna dogaro ga Allah da gaske da Allah ya arzita ku kamar da yake arzita tsuntsu tsuntsu da yake hito da sahibai da komai cikin cikin shi amma ya mareto cikin shi ya kushi sai mu tsaya ana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada idan muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh